نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا تقص قوة المحرم hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas jiya nan muka ce annan kan gaba kan baya to yau muna bakwai da wata al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da 22 ga watan 6 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shine karatunmu na ko nisan yi sabani kai alfaslul khamis yau za mu tashi akan fasali na biyar al'imanu bil mala'ikaci alaihi musalam matashin karatunmu na yau shine imani da mala'ikun Allah tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su malam ya ce yu'minul muslimu musulmi yana ba da gaskiya bi mala'ikatin lahi ta'ala da mala'ikun Allah ta'ala wa annahum khalqum cewa lalle su halitta ce min ashrafi khalqihi daga mafi ɗaukaka halittan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mala'iku halitta Allah mana bayan Allah ne su ba alloli ba ne kuma su ba ɗayan Allah ba ne domin Allah ba ya da ɗaya su halitta ne daga cikin mafi ɗaukaka halittan Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadun mukramun sannan kuma mala'iku bayi ne masu girma bayi ne masu daraja min ibadihi daga cikin bayin Allah to musulmi dai ya yi imani da wannan kuma wajibi da musulmi ya imani da wannan cewa mala'iku halittun Allah ne bayin Allah ne Allah ya halicce su kuma Allah suke bauta ma walaqahum Allah ta'ala ya halicce su min nur daga haske Allah subhanahu wataala ya halicci mala'iku daga haske saboda haka suke hasken saboda haka su halitta ce ta haske muna ganewa ku ba su da jiki haka halittar su haske ne amma kuma haske ne da Allah yake sarrafa su su motsa su yi tafiya su yi sama su tashi ga yanin dai duka Allah subhanahu wataala ya bayyana cikin alqur'ani ja'ilil mala'ikati rusulan أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع Allah ta'ala ya sanya mala'iku suna da fukafukai akwai masu fukafukai guda biyu akwai masu fukafukai guda uku akwai masu fukafukai guda biyar akwai masu fukafukai guda hudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙara abin da yake so a cikin halittar shi wajibi ne musulmi imani da wannan Allah ya halicce su daga haske كما خلق الإنسان كما ين الله تعالى يهلك دان أدم من صلصال daga ainihin salsal busasshen abin nan busasshen laka kalfakhar kamar yadda ka sa alfakhar tukunya ta laka kamar yadda tukunyar laka ke bushewa kullu na laka shine fakhar ma'ana kayan ado da ake yi da laka kayan ado na daki irin nada waɗanda ake jerawa bisa kwaba ko waɗanda ake aizawa bisa tabu a zuwa ɗan sanya musu filar haka a sanya musu fure a ciki a yi ado da su alhali kuma laka ce in ka kwankwasa za ka ji suna ƙarar laka to shi ake cima alfahar to da shi Allah ta'ala ya halicci mutum laka ce wadda ta bushe da ta bushe sai da ta yi taurin da in ka kwankwasa ta zaka ji tana ƙara wa khalaqal janna Allah ya halicci aljannu min marijin daga wani garwaye min narin na wuta ko daga wani harshe ko wani baki na wuta ka san wuta tana da baki tana da harshe in tana ci za ka ga can samanta ta akwai wani kaman kamar baki yake kamar harshe to da shi Allah ta'ala ya halicci aljani shi ne marriage to kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum daga laka busasshiya ya halicci aljani daga harshen wuta to haka su ma mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya halicce su daga ainihin haske ya tabbata cikin alkur'ani mai girma Allah ya halicci mutum daga laka wurare da yawa ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mu haka wurare da yawa Allah ta'ala ya gaya mu cewa ya halicci aljini daga wuta su kuma mala'iku manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi ingantattu ya bayyana cewa Allah ta'ala ya halicci mala'iku daga haske dole ka yi imani da haka wa annahu ta'ala kuma cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala wakalahum ya wakilta su bi waza'ifa da ayyuka daban-daban waza'ifa jam'i ne na wazifa aiki wanda za ka yi yau da gobe ka yi da safe kuma gobe da safe ba ka yi ko ka yi da safe ka yi da rana shi ake ce mami wazifa ko wanda za ka yi da yamma ma'ana dai aikin da kullum ya zama tilas sai ka yi shi to shi ake ce mawzifa to Allah ta'ala ya dora masa ayyukan da kullum suke yi dukkan su gaba daya wahum biha qa'imuna saboda haka su suna tashi da waɗannan ayyuka da Allah mai girma da daukaka ya dora musu suna tashi sai waɗannan ayyuka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta su da su muna ganewa ko wa minhum daga cikin su alhafazatu ala alibadi akwai waɗanda suke matsara bayi masu tsaron bayi ne wa inna alaikum lahafizun lalle akan ku lahafizina lalle akwai masu tsaro akwai matsara waɗanda suke tsare suke kare daga dukkan wani abu wanda zai cutar da ku sai abin da Allah ta'ala ya riga ya hukunta cewa sai ya cutar da ku sai ya same ku to sai ya cutar da ku sai ya same ku ba yadda za amma dai suna tsaron ku da ikon Allah suna ba ku tsaron da ya kamata su ba ku to cikin su akwai waɗannan hafaza din matsara wal katibuna sa'annan kuma akwai marubuta li amalihim ga ayyukan bayi waɗanda suke rubuta da abin da bawa ya aikata mai kyawu ko mara kyawu alheri ko sharri mummuna ko kyakkyawa sallah ce ko shangiya sadaka ce ko sata duk abin da kai suna rubutawa suna adana maka su kai ma Allah subhanahu wata'ala kuma wannan abin za a tsare shi a aje maka shi har ranar alkiyama in mai kyawu ne in baka bari ba in baka bar addini ba kai ta daga addinin musulunci to yana nan aje ma shi tashi alkiyama da zaran ka bar addini kuma ya lalace kuma ya furbil imani faqad habita amaluhu faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya kafirta da Allah to aikin shi ya lalace babu aiki shi kenan ya rushe gaba daya kuma ranar alkiyama yana daga cikin masu asara haka mummuna din matukar dai baka tuba ba yana nan rubuce da ka tuba kuma sai Allah ta'ala ya ce to a shahi a goge saboda ka tuba ka yi istighfari ka ce ba za ka ƙara komawa ba da mala'iku dai suna rubuta ayyukan bayi gaba daya Allah ta'ala ya ce kiraman katibina masu daraja ne kuma marubuta ne ma'ana suna rubuta abin da muke aikatawa mai kyawu ko kuma mara kyawu wa minhum daga cikinsu almuwakkaluna bil janna akwai waɗanda aka wakilta su da kulawa da aljanna wa na'imiha da kuma mi nema aljanna suke tsaron aljanna sune khazanatuha sune sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir masu tsaron aljanna ko masu tsaron wuta za su ce makafirai shin mai gargadi bai zo muku ba qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir sai su ce a'a ai mai gargadi ya zo mu amma muka ce ƙarya ce muka ce ma Allah bai saukar da komi ba muka ce ma gargadin nan ku ba komi kuke wace kuna ciki kuma wannan wani wuri Allah ta'ala wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wadanda suka kiyaye dokan Allah malicin su Allah ce za a gargado su cikin girmamawa a taho da su يوم ناجر المتقين إلى الرحمن وفدا ranar da za mu tattara masu tsoron Allah mu da su suna manya-manyan baki waɗanda ake ba girma har zuwa gidan aljanna. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Matsaran aljanna sune khazanatuha. Waɗanda Allah ta'ala ya wakilta su da tsaron aljanna da kuma ainihi shirya nema aljanna da ci gaba da kulawa da 'yan aljanna da neman da Allah ya tanadar masa a cikin aljanna to akwai waɗannan waɗanda su aikin su kenan wa minhumul muwakkaluna bin nar kuma cikin su akwai waɗanda aka wakilta su da kulawa da wuta wa azabiha da kuma azabar wuta wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر ميك وانا قاري قاري أو to akwai waɗanda aka wakilta su da kulawa da wuta da kuma azabar da ke cikin wuta Allah ya kare kamar yadda Allah ya ce wani suqul mujrimina ila jahannama wadda za mu kora wato masu laifi kafarai mushrikai arna makiya Allah makiya manzan Allah makiya alkur'ani mai girma Allah ta'ala ce za mu gargada su zuwa jahannama suna abin turowa wa minhum daga cikin su almusabbihuna al-laila wan nahar akwai masu tasbihi dare da rana aikin su kenan Allah ta'ala ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna yin tasbihi dare da rana ba su kosawa fa in istakbaru walladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yas'amun Allah ta'ala ya ce idan mutane suka yi girman kai suka ki bauta ma Allah suka ga su sun wuce su tsaya su bauta ma Allah to mala'iku waɗanda suke bayan Allah a wurin Allah suna ma Allah tasbihi dare da rana kuma ba su gashiya. Innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allah ya ce lalle waɗanda ke wurin Allah subhanahu wataala ba su girman kai daga bauta ma Allah suna tsarkake Allah kuma suna dukawa su kai goshinan su ga Allah subhanahu wataala. la yafturu da saboda haka ba su kosawa ba su yankewa ba su bari dare da rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afati sama'u wa huqqa laha an ta'ta sama tana kakakaka tana kara kuma ya dace da ita ta zanke wannan kara kamar za ta kecewa kamar za ta barkewa kamar za ta tsagewa kamar yadda za ta tattarwacewa me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani wurin dan yatsa da zaka azawa a cikin sama ba ce mala'ika yana nan yayi sujada sama dam tace da mala'iku aikin su kenan akwai mala'ikun da Allah ya wakilta da wannan ba su komi sai tasbihi kawai subhanallahi wa bihamdihi suke subhanallah kawai abin da suke ke ba kawai shine aikin su kamar yadda ka san kai aikin ka gashi na an dora maka kai sallah kai azumi ko awa to so ibada da Allah ya dora musu kawai shine tunda Allah ya halicce su haka suke kawai suna ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi aikin kenan ba su jin yunwa ba su jin kishirwa ba su bukatar duk wani haske da wani kyalekyalen duniya da wata daula da jarabar duniya da ba ruwansu da ita aikin kenan to kai ka ce kai koyi da su kana jin yunwa kana jin kishirwa kana son yan daular duniyar nan kai ma ka dan mora ko ka zanna kai ta tasbihi alali Allah bai dora maka ba Allah ya dora ma tasbihi na wannan lokaci wannan lokaci kuma Allah subhanahu wataala ya ce ka tai neman abinci ka tai neman aikinka ka je ka yi neman ilimi ana in ka yi wannan ka yi wannan in an taba karatu to kuma taba neman duniya wanda Allah ya halitta ka kai Allah bai dora maka irin wannan bale ka ce bale ka yi kama da su ba kai yawa kai sai ka hallaka su kuma ba za su hallaka ba domin Allah ta'ala ya cire masa sanadarin jin yunwa ko kishirwa ko son mata ko son kuɗi ko son wata dauda duniya ko wani matsayi inda Allah ya tsaida su nan suke tsayawa sai ko ba ka iyawa sai an doko ka ba rai ko ka suma akwai masu wannan ba akwai masu ƙarhin hali su ce sai sun yi koyi da mala'iku alhali Allah bai sa su ba Allah ce kai koyi da annabawa kai koyi da manzanni yaya suke rayuwa ga yadda suke rayuwa annaba da manzanni suna da iyalai suna kasuwanci suna tafiya gona suna kiyo suna shugabanci suna alkalanci suna sasanci duk ayyukansu ne suna karantarwa suna da'awa suna wa'azi suna nasiha da ayyukansu ne kuma suna zanna su ci abinci na safe su ci na rana su ci na yamma to su aka ce kai koyi da su to wani sai je ya labe cikin wani wuri ba ya ci ba ya sha me yasa wai koyi yake da mala'iku ka wuce iyaka Allah ya ce la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi kada ku wuce iyaka cikin addinin ku kar ku yi abin da ba gaskiya ba ka tsaya matsayinka na mutum kana da bukatu na rayuwa Allah bai hana ka ba wal man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi in kuma kana so kai ibada tukuru to ka cika koshi ka je ka shiga in ka ji yunwa to ka cika koshi ka koma ba hana ka ba amma kai ta ibada har sai ka mutu Allah ya ce kai haka da wani zai zai boye tun da sai haddari kuma gobe haka nan jiba haka nan kuma da gaske ne baya ci baya sha to kai Allah ta'ala bai ma wannan sinadarin ka Allah ya sama sinadarin ka ji yunwa ka ji kishirwa ka ji gajiya kanka in baka huta sai ka sai ka samu rishin lafiyar da za ta ma sanadiyar taɓo hankali to su duk mala'iku Allah ta'ala ya ɗauke musu waɗannan abubuwa kaga ba za ka yi koyi da su ba yawa kai in ka taba karatu kai karatu da sai zuwa a zawar sai ka nemi wuri ka kwanta ka huta domin kanka yayi zafi ka nemi abinci ka ci ka nemi fura ka sha ka kashe ma jiki kai tabbacin ka san bayan la'asar ka tashi ayi la'asar da kai in ya so ka ci gaba da wata ibada kuma kuma da daddare haka nan Allah ya samu dace amin wa annahu ta'ala cewa lalle kuma Allah subhanahu wata'ala fabala bainahum ya fifita tsakanin su kansu mala'iku Allah ta'ala ya sa wani mala'ikan ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani mana akwai shugaba akwai wanda ya fi kowa daraja akwai mai bi mashi akwai mai bi maya akwai mai bi ma haka dai wa minhumul mala'ikatul muqarrabun daga cikin su akwai mala'iku waɗanda suke muqarrabai ne makusanta ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka ne ya kusanto su kusancin da ya dace da girman Allah subhanahu wata'ala ka jibrila kamar mala'ika jibril wa mika'ila ko mika'ila ko mikala duka ana faɗa magana wa israfila kamar israfil waɗannan su ne shugabannin mala'iku su ne manyan mala'iku su ne malamai suke ta kai da kawo cikin su waye wani su uku wa ya dara wani daraja wa ke gaban wani wa ke bi ma wani wasu su ce mala'ika jibril wasu su ce mala'ika mika'ila wasu su ce israfila wasu ce mala'ika ke gaba mala'ika jibril sannan mika'ila sannan israfila wasu kuma sai aka san haka wallahu ta'ala alam suna da dai girma suna da daraja saboda nan mun karanta addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke Allahumma rabb jibra'ila wa mika'ila wa israfila ya Allah malicin jibrila malicin mika'ila malicin israfila me yasa manzo Allah yake bance su da ambato saboda su suka fi kowa daraja cikin mala'iku shine kawai kuma zahiri yana nuna gaskiya mala'ika jibril yana gaba gare su ayoyi da yawa na alkur'ani sun faɗi haka kuma kaushi mika'ila ma sau da Allah ya faɗi shi cikin suratul baqara ba ƙara faɗin sunan shi ba shi ko mala'ika jibril zaka ga nazala bihi ruhul amin qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin تنزل الملائكة والروح فيها kaga duk mala'ika jibril ne sauraka kenan ya nuna yana da bambanci yana da falala yana da daraja da matsayi da makamin da sauran mala'iku ba su da shi sani na wurin Allah subhanahu wataala ma'ana dai cikin su akwai mukarrabai akwai na kusa ga Allah subhanahu wataala kusancin su ga Allah kusanci ne na da ya dace da girman Allah subhanahu wataala wa minhum daga cikin su duna zalika akwai wanda yake koma bayan haka wa zalika malam yace abin da yasa musulmi yake ba da gaskiya da wannan li hidayatillahi ta'ala lahu saboda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi awwalan da farko dan da farko Allah ya yi mutum shiryayye ya shiri saboda shiryewa Allah subhanahu wataala wanda ya sanya mai ya karantar da shi ya gaya mai cewa lalle akwai mala'iku da Allah subhanahu wataala ya faɗe su ya halicce su muna ganewa ko thumma lil adillati naqliya sa'annan musulmi yana ba da gaskiya da mala'ikun Allah din nan saboda dalilai waɗanda suka cikin alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal aqliya da kuma dalilai na hankali hankali ya nuna lalle akwai mala'iku al'atiya dalilai na ƙur'ani da sunna da kuma dalilai na hankali waɗanda za su zuwa aladillatul aqaliyya annaqaliyya dalilai na farko su ne dalilai waɗanda suke cikin ƙur'ani da sunna waɗanda suka tabbatar da cewa akwai mala'iku malam yace na farko amruhu ta'ala bil imani bihim umarnin da Allah ta'ala ya bada game da imani da mala'iku tunda Allah ya ce ayi imani da su to kaga kenan akwai su wannan dalili ne wanda yake cikin Qur'ani ne mai girma wa ikhbaruhu da kuma bada labarin Allah subhanahu wata'ala anhum game da su bi qawlihi cikin badan Allah subhanahu wata'ala wa man yakfur billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا duk wanda ya kafirta da Allah subhanahu wataala ya kafirta da mala'ikun Allah saraka mala'iku ba da gaskiya yake da su yadda ce akwai su da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira faqad dhalla dhalalan ba'ida wannan mutumin ya bace bata mai nisa ga kenan abin da aka ce in baka yi imani da shi ba ka bace ma hanyar Allah kaga wajibi ne ka yi imani da shi kuma yana daga cikin shiga-shigan mi imani da Allah subhanahu wataala yana daga cikin shiga-shigan imani imanin bawa baya cika sai yayi imani da akwai mala'iku wa fi qawlihi jalla jalalu haka ma a cikin fadin Allah subhanahu wataala mai girma da daukaka man kana aduwwan lillahi وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله سبحانه وتعالى يتي من كان دوان دي كسنتي عدوا لله مكيين الله يرسى وان ذاك يجا دشي سي الله الله da ya halice shi Allah da ya azurta shi Allah da ke bashi iska ya bashi aiki ya bashi tuwo ya bashi ruwa ya bashi sutura ya bashi wurin zama amma kuma ya rasa wanda za ya adawa da shi sai wannan wanda ya mai waɗannan abubuwan da ba wanda ya isa ya mai su in ba Allah ba amma ya zamanto makiyin Allah wa mala'ikatihi duk wanda ya kasance makiyin mala'iku wa rusulihi kuma ya zamanto makiyin manzannin Allah kira da abinci Allah ya kara tabbata a gare su wa jibrila wa mikala kuma ya kasance maki ga mala'ika jibrila ya kasance maki ga mala'ika mika'ila fa inna allaha aduwwul lil kafirina lalle Allah maki ne ga kafirai shi ma Allah yana kiyayya da wanda yake kiyayya da shi to kaga wannan aya ta sauka ne sakamakon wato yahudu sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa ke zo maka da wahayi ya ce masu jibril suka ce kawa abubuwa da maki cikin mala'iku kamar shi da da kamo makiyinmu ne sai Allah subhanahu wataala ya saukar da qul man kana aduwan li jibril fa innahu نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين su cikin mala'iku ba wanda suke jin haushi kamar jibrila saboda jibrila shi ke masmi jibrila shi ke zo masu da da alkhairi su kuma ba san alkhairi sharri suke su malaika jibril shi ke zuwa da shari'a shi ke zuwa da hukuncin halal da hukuncin haram ce wannan abu ya kamata a ci gaba da shi wannan abu ya kamata a dakatar da aiki da shi su kuma sai suka ba su da maki sai suna holewa sai wahayi ya sauka a ce wannan abun ba da sai mutum na badakalai shi yana yadda ya ga dama yana babakin rishi yana zalunci yana karbe kudin mutane da suna addini sai mala'ika jibril ya sabka da wahayi ce wannan aikin baya da kyawu a bar shi to kaga an toshe ba mutum hanyar samun kudin shi suka ce wannan ba su da maki kamar shi da dai wani mala'ika ka gaya mu daga cikin mala'iku shi ke zo maka da wahayi to da mun yarda da kai amma wannan makiyin mu ne ba mu san shi sai Allah ta'ala ya ce to duk wanda ba ya san mala'ika bawa na mala'ika jibril to ni ma ba ni san shi tunda ba ku san shi ni ma ba ni san yahudu kuma sun san Allah baya da wani mala'ika da ya wakilta ma wahayi sai shi sun imani da haka amma haushi yake ba su yana ba su haushin kuma su bayan Allah ne kaji wata shekantaka ba yahudi Allah ya kiyaye وفي قوله لا اله الا هو haka ma cikin fadan Allah subhanahu wataala babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai lan yastankifa almasih an yakuna abdan lillahi wato annabi isa alayhi salam bai kyama ya zamanto bawan Allah bai girman bai jin kyaman abin ya zan jin kamar kamar shi aje shi bawan Allah bai kyama cewa inni abdullahi bawan Allah ne abinda kalmar farko da ya faɗa wa mutane bayan ya hira da mahaifiyar shi farkon maganar da aka shiga bakin shi ce inni abdullahi ni bawan Allah ne kaga kina annabi Isa baya ne bai jin haushi baya kyama baya girman kai daga ya zamanto bawan Allah to haka kai ma musulmi ka zamanto kana jijji da kai da wannan kana alfahari da ita wannan kalma ta bawan Allah to aka mu kuma ka gana ce mutum bawan Allah to an kari da shi bawan Allah bawan Allah ko kuma ga yana ce bawan Allah to wani mutum ne makaskanci mara daraja ko ba haka ba amma wani mutum da ka gari da haske da kaya masu kyau ba ka gina shi da bawan Allah bawan Allah da ka gana bawan Allah almajiri ne mabaraci ko dai yara kanana almajirai ko kuma almajirai ne masu bara ko makafi ko guragu ko kutare ko sauransu ba Allah ko kuma wani mutum da aka ga ya zo ya dan yi bara bai samu ba ya dan yi ta ya nisa maimakon a kira shi da malam a ba Allah shi kuma ya san shi ne ba Allah sai ya waiwayo ba yadda za yi ya waiwayo ya kalli mutane sai da shi yake kalma ce babba annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗi ka ce mai bawa Allah yace la tuquruni kama aqrat an-nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kar ku wuce iyaka da ni kamar yadda nasara suka wuce iyaka da annabi isa ku ce mana bawan Allah manzon Allah Allah yana jin daɗi ku kira shi da bawan Allah an baya zabi ya zamanto bawa manzo ko kuma bawa masarauci sarki yace a ya yarda ya zamanto bawan Allah manzon Allah bai yarda ya zamanto bawan Allah sarki ba ya hada tsakanin bauta da sarauta ya san ya hada tsakanin bauta da manzanci muna ganewa ko? to Allah ta'ala ce annabi Isa alayhi salam bai kyaman ya zaman tobawa ga Allah sai Allah ya ce walal mala'ikatul muqarrabun haka su ma mala'iku waɗanda ake kusantowa makarraba Allah subhanahu wa ta'ala su ma ba su kyaman Allah masu girma masu daraja Allah ya samu dace wa fi qawlihi jallat qudratuhu a cikin magana Allah subhanahu wa ta'ala wanda kudrar shi ta jima yahmilu rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya Allah ta'ala ce mala'iku guda takwas su ne suke daukan al'arshin maliccinka a birbishinsu a wannan rana ta alkiyama al'arshi wargajeje ya fi komi girma duk halittun Allah kaɗinsu har su mala'ikun duk girmansu to ya fi su girma to amma takwas cikinsu Allah ta'ala ya ce za su ɗauki al'arshi samansu bisa kawuninsu rana alkiyama za su ɗauko shi kaga nan ba Allah ta'ala ya ba mu labari cewa ko waɗansu mala'iku guda takwas wanda suna da girma wanda ba su da girma ba za su yi ɗaukar shi ba shi mai girma ne an ce duniyan nan da komi da komi da ke cikinta da za a ɗauka a ɗora bisa al'arshi to kamar ka jebo dala ne cikin hilin masallacin nan to kaga su ba manyan halitta ne ke su waɗannan guda takwas ɗin na musamman wa fi cikin bada Allah subhanahu wataala azumat hikmatuhu hikimar shi ta yi girma Allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika Allah ce ba mu sanya ma abuta wuta ba ba ce malaiku ma'ana ma abuta wuta matsara wuta masu tsaron wuta ba mu sanya su ba sai malaiku mutum yana tsaron wuta ba zai iya ba saboda mutum yana da zuciya irin ta mutane yawa zai tausaya ma wani sa'annan kuma wani zai lallabe shi kuma zai ga wani masoyin shi kuma shi mutum da ma cikin shi akwai da'a akwai sako ko ba haka ba yawa ɗayan da aka yi tsari aka ce kan kowa ya shigo to sai kaga ya bar wasu sun shigo akwai wanda ba ya hanawa amma galibi wannan doka tana aiki ne gare mu bature haka baya doka shi kenan kowane ne kai ba ka shiga amma mu bakake da laraba muna da wannan alhurmai amma bature ba sani ba sabo ko uban shi ya zo zai mai fuska wurin aikin shi ne nan ba gida ba ne ko uban matan shi ko matan shi ko dan shi ya zo mu kuma kaga duk waɗannan dole mu daga masu kafa su wuce mutu amma da Allah ko shiga ku koyi ka akan ko ba haka ba saboda haka su can za su yi tsari daidai adadin mutanen da za su shigowa daidai adadin kujerin munan haka yi sai ka gana neman kari kai mai taron wanda ka tara mutanen sai kai ta mamaki ka taron cewa dai su kawo kujera 500 kana ga ana neman kujeru kenan ba su kawo su duka ba a akwai bare ciki akwai baki yasa da za ka bincika za ka ga akwai waɗanda ba a gayyato ba ko da ba a gayyace ka ba in ba hitiran ba me za kai to bature shi in haka baya doka haka nan ne kawai shi yasa suka zamana lafiya shi yasa suke da cigaba a cikin ramu ko babu da wannan cigaba mu mu za mu yin tsari kuma mu bata shi za mu yin tsari wani ya biyo ta kanka kina ji an ce ga abin da za a yi amma an ce ba a shiga sai da kaza wallahi kuma ga nan bakin kowa ni ban samu wannan kaza din ba kana jin nauyin shi suka ce ba ni wanda ke tsaron bakin kowa daga nan ka kai kai ke da tsarin kai tsarin kuma ka bata to a baka tsaron wuta ba za baka tsaron wuta ba shi yasa Allah subhanahu wataala sai yasa waɗanda za tsaron wuta la ya asuna Allah ma amara alaiha mala'ikatun ghilabun shidat akan ta akwai mala'iku waɗanda suke masu kabri masu ƙarfi masu tsanani la ya asuna Allah ma amara amma mu muna yi tsaron amma ba za mu bi doka ba yasa Allah ta'ala ma bai mika mana wannan ba ya mika mu mala'iku wadanda ba sani ba sabu a wasu ba ma mutane bane suna da tausayi amma inda Allah ya ce su tausaya inda Allah ya ce kasa tausaya to ba sani ba sabu Allah kara mana imani to Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya mabuta tsaron wuta ba face mala'iku ne, wa fi ƙaunihi ta ƙaddasar asma'uhu, haka ba cikin madan Allah subhanahu wa ta'ala wanda sunayen shi sun tsarkaka. Allah ta'ala ce, wal mala'ikatu ya dukuluna alaihim min kulli bab wal mala'ikatu, mala'iku ya dukuluna suna shiga alaihim a kansu, min kulli babin daga kowace ƙofa. daga kowace ƙoba daga cikin ƙobobin aljanna guda nawa guda takwas suna shigowa ta kowace ƙoba a kan yan aljanna suna ce masu salamun alaikum aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ainihin tsira ya tabbata a gare ku bima sabartum saboda haƙurin da kuka yi kun yi haƙuri akan bauta Allah kun yi haƙuri akan wahalar rayuwa kun yi hakuri akan mi akan saban Allah ba ku saba ma Allah ba zukatan ku na son saban Allah amma kuka kame zukatan ku daga saban Allah hakuri ya kasu gida uku dama akwai hakuri akan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala akwai hakuri akan wahala ta rayuwa akan jarabawa da ma daɗin rayuwa kai in Allah ya baka rayuwa to kai hakuri ya baka daɗin rayuwa to kai hakuri akan bin Allah akan biyayya ga Allah akan bauta ma Allah kamar wasa da alaka ka da Allah subhanahu wataala to ba Allah ya saka cikin natsuwa ya kamata a ce kai kowa kokarin ibada ba to amma shedan sai ya saka lalace sai ya saka yi kowa lalacewa sai ya saka nisanci duk wurin ibada sai ya saka kusanci duk wurin shegantaka wurin saba ma Allah wurin samun zunubi sai ya hana ka alheri amma ya umarce ka da sharri ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha yana muku alƙawarin talauci yana umarnin ku da alfasha inna ma ya'murukum bis su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu to ko nema Allah ya baka Allah ta'ala so yake kai ni ka yi hakuri akan bauta ma Allah to me ba na hakuri ba abinka ba wace wala ke akwai cikin bauta ma Allah Allah subhanahu wataala ya saya ka cikin yanayi mai kyau dan Allah baka da matsalar kudi baka da matsalar sutura baka da matsalar wurin zama baka da matsalar abin hawa baka da matsalar tuwo baka da matsalar shinkafa baka da matsalar nama duk dangogin nama duk kana iya cin kowanne a ce kuma duk wannan nema da Allah ma ko baka bauta ma Allah saboda Allah baka zuwa masallaci sai ka ga dama saboda baka da bukatar komai ranar ran juma'a kana yi kana diba agogo da ka ba ka kare ɗaya da rabi da minti biyar sai ka ce bayan ta yi masallaci kana zuwa da sauri za ka yi tafi daga motar ka kai maza ka shimfiɗa nan daidai wurin motar ka yi sallai ana sallafiya kuma ka maida ka rugo da gudu ba inda kake kyama sai wurin bauta ma Allah ba inda kake so sai wurin she wurin shegantaka da wuri za ka zuwa kana yi kana kira ai abin nan kare goma ne ko yawa don abin nan kan mu saba alƙawari goma na yi kana wani amma masallaci yi kake kana diba za mu kusa da sallah saboda ka zo wurin hudu ba a faɗi laihinka ka a ma faɗa ka ce kudin ka inda baka yi aikin Allah da su ba ka yi asara sai kuma ba aikin Allah kai ba ka samu wanda yake tunatar da kai alheri ba wanda yake so ka gama da duniya amma shi kake gudu sai rada ta kare maka kuma ka dawo wurin shi wallahi malam kun yi kokari kuna ta gaya mun ba mu ji ba Allah ya sa ka kai to da haka kenan Allah subhanahu wataala ya baka nema nan ma sai kai hakuri a bar shi kai hakuri baka da matsalar komai to hakuri ne to ai hakuri ka bauta ma Allah to uwa uba kuma Allah ta'ala ya hana ka ya sanya ka cikin yanayi wanda yau ka samu gobe ka rasa jibi ka rasa banda gobe ka rasa babu in kai samu so ɗaya ga sati to kuma shiru ya yi kama abin ba zai dawo ba kuma sai ga ya dawo to ya hakuri bauta ma Allah subhanahu bari fushi da mutane bari jin haushin mutane bari ganin bakin mutane ba wanda ya hada ka Allah ne bai baka ba mutanen suna tare da kai ba su baka ba Allah ne bai baka ba da ya tashi baka ba ta hanyar su ma suna zane tare da kai sai suka kai doji ka goma kai maka ce a can zo maka ga su tare da kai ba su baka ba ka ce nan ba su suka hana ka ba da ka samu ko ba su suka baka ba Allah ne mai bada kakka ji haushin kowa duk lokacin da kake jin haushin mutane sun hana ka to da Allah ka kewa su su ka bar su da Allah su ya kamata su baka ba su baka ba bar su da Allah kakka ji haushin su kai ta roƙon Allah subhanahu wataala kai ta neman dauki daga Allah subhanahu wataala kawo ma karshen wahala amma ba mutane ba Allah ya sa mu dace amin wa fi qawlihi haka ba cikin fadan Allah subhanahu wataala da yace wa qala rabbuka lil malaikati ka tuna lokacin da Allah mahalicin ka yace ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni mai sanya halifa ne doran kasa kaga Allah wa yace ma mala'iku ya gaya mu kaga akwai su Allah ya bada labari akwai mala'iku qalu suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha shin zaka sanya a cikin kasa wanda zai yin banna a cikin kasa domin aikin dan adam shine mai aikin mutum banna dan adam mabannaci mai bata komi ne mai lalata komi ne dan adam da ya yarda ya lalata karuwar da yake yi saboda dai kowa ma ya rasa karuwa yake wurin amma bai ke ba inda ake saboda wasu mutane suna baya mushi Allah ya sa kamfanin da suke aiki ana biyan su tarihi shi saboda yadda yake wata yawa haka ko ba yi yawa a ce shi gare ke dole sai tare da su to a rai kowa ma yarda ba kwanna ba ce wannan ku baro aiki ku dawo kuna zaman banza ku ta ganin laihin juna to da adam ya yarda da adam ya yarda ana cikin tsafta ya kawo ya kawo kazamta ya zo ya bata maka unguwa kazamta dai wannan ta shara ko kazamta ta gwalalo kuna zanne lafiya don unguwa kawai sai sai wani bako ya jiro cikin unguwa kazami ne tun da ake ba taba zuwa a kwaso ruwan wanki ba ko ruwan wanke wanke a zuwa basu toran nan washe gari da ya zo gidan washe gari zai ga yaran shi suna zuwa ba basu hanya sai ga ruwan wanka suna kwararwa daga gidan suna ba han titi daga nan titin ya lalace dan adam kenan duk wannan banna ce ta dan adam yana iya kawo maku yan dauda cikin unguwa yana iya kawo maku yan madugo a cikin unguwa yana iya kawo maku mazinata cikin unguwa yana iya kawo maku mashaya cikin unguwa matasan ku suna zanne lafiya suna zuwa makaranta addini suna zuwa lakwal duk sun mai da hankalin su sai a kawo wani mabandaci wanda zai koya masa shaye-shaye ya koya masa sata ya koya masa damfara ya koya masa cuta da wayo da azancin da Allah subhanahu wataala dai ya hana zai zo ya koya masa ya bata musu tunanin su wannan banna ce ya kawo muku bori cikin unguwa ya kawo muku shirka ya kawo muku bid'a cikin unguwa wanda da duk ba ku san waɗannan abubuwa duk banna ce to yana iya kawo kuma husuma tsakanin mutane ai ta fada ana zidda jini daga nan ma a zaki kashe mutane duk banna ce ta dan adam suka ce ma Allah subhanahu wataala ataj'alu fiha man yufsidu fiha zaka sanya cikin kasa wanda zai kawo banna a cikin ta wa yasfiku dima'a kuma ya tazubar da shi wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu muna tasbihi muna cuɗanya da yin yabo gare ka mu ce subhanallahi bihamdihi muna maka haka wa nuqaddisu laka kuma Allah muna tsarkake ka daga dukkan wani abu wanda bai dace a danganta shi gare ka ba qala inni alamu ma la ta'lamu Allah ta'ala ya ce na san abin da baku sani ba mana ko abin da kuka sani iyakar shi kenan ni kuma ilimi na baya da iyaka ni kadai ne san yawan ilimi na sanaka ko ba ku san abin da nake nufi ba Allah subhanahu wataala yace to bari a gwada ku gani wa allama adama al-asma'a kulla thumma aradahum 'ala al-mala'ikati Allah ya sanar da annabi Adam sunaye dukkan su sa'an Allah ya kawo su ga mala'iku yace waɗannan abubuwa al'uni bi kullu kana labarai na sunayen waɗannan abubuwan ku ga cewa kun fi mutunan da nake so in kawo duniya qalu subhanaka wace mu da Allah cikin ka ya tabbata ba ne da ma Allah sai dai abinda ka sanar da mu innaka antal alim al hakim Allah ta'ala kai ne mai yawan sani kai ne mai yawan hikima mahallin shahid dai Allah mai girma da daukaka ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ka tuna lokacin da Allah mahalicinka ya ce ma mala'iku kenan akwai mala'iku wannan abu na farko kenan Allah ya bada umarni a yi imani da mala'iku kuma Allah ya bada labari akwai su na biyu malam ya ce ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi anhum game da su mala'iku bi qawlihi da maganar shi fi du'a'i a cikin addu'arsa indama yaqumu li salati al-layl a lokacin da mazala yake tashi domin yayi sallah ta dare mazala yana cewa Allahumma rabb jibra'ila ko Allahumma rabb jibrila ya Allah ya mahaliccin mala'ika jibrila wa mika'ila da mala'ika mika'ila wa israfila da mala'ika israfil ya Allah mahaliccin waɗannan manyan mala'iku fatirar samawati wal ardh ya Allah makajin sammai bakwai da kasai bakwai alimal ghaibi wa shahada ya Allah masanin boye da bayyane anta tahkumu baina ibadika Allah kai ne kake yin hukunci a tsakankanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abinda suka zamanto suna yin sabani a cikin shi ihdini ya Allah ka shirya da ni limaktulifa fi ga abin da aka yi sabani a cikin shi milal haqqi na gaskiya bi iznika da izninka innaka tahdi lalle Allah kai ne kake shiryar da man tasha wanda kaga dama ila siratin mustaqim ya zuwa hanya wadda take miƙaƙa to kaga manzo Allah alaihi salatu wassalam a cikin wannan addu'a ya faɗi sunayen mala'iku guda uku to ba da labarin nan da manzo Allah yayi dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna akwai wa akwai mala'iku kenan ko manzo Allah ma ya waro sunan wasu daga cikin su abinda yake nuna har ma sunaye yake gare su kamar yadda mu muke da sunaye to haka su ma mala'iku suke da bi da sunaye wa bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam haka ma cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace attatis sama'u sama ta tana ƙara za ta caccagewa wa hukka laha an ta'idda kuma an cancanta gare ta ta yi wannan ƙara kamar za ta cagewa ma fiya maudi wa arba'i asabi'a a cikin sama din nan babu wurin an yatsu guda hudu illa ba cewa alaihi malakun sajidun face mala'ika yana nan ya duka yana sujada mana ta cika dam da mala'ika duk wani wuri da za ka ji ‘yan yatsunka guda hudu to mala'ika ne wurin ya yi sujada ma'ana ba wuri ba inda za ka ji ‘yan yatsunka guda hudu haka ka aza wurin babu sun cika duk sun game da juna sun yi sujada wani hadisi ne ingantaccen hadisi wanda imamu muslim ina ga yarwaito shi ko ba imam muslima rawahu ibn abi hatim wa ma'lul hadisi ne yana da illa rawahu al-imam ahmad imam ahmad ma ya rawaito shi hadisi dai ne ingantacce wa fi qawlihi haka ma cikin maganar manzon Allah alayhi salatu wassalam innal baytal ma'mura lalle baitul ma'mur wanda Allah ya rantsuwa da shi yace wal baitil ma'mur na rantse da daki wanda yake abin rayawa da ibada yadkhuluhu yana shiga shi kulla yawmin a kowace rana saba'una alfa malikin mala'ika dubu saba'in kuma la ya'udu na sa'an nan ba za su ƙara dawowa ba in sun yi ta kullum kullum dubu saba'in ke shiga kuma ba su ƙara dawowa sun tsaye wani wani aikin kuma abinda yake nuna mala'iku yawa gare su ba wanda ya san adadin yawansu sai Allah subhanahu wa ta'ala wa fi qawlihi a cikin magana ulama da yace za ya mutu kuma ta kasance kana ala kulli badin zai kasancewa akan kowace kofa min abwabil masjid daga kofofin masallaci mala'ikun al-awwala fal awwala mala'iku suna rubuta wanda ya fara zuwa sa'annan mai bi mashi sa'annan mai bi sai ta rubutawa ga na farko ga na biyu ga na uku ga na hudu ga na biyar ga na shida ga na goma ga na ashirin talatin ga na arba'in ga na hamsin ga na sittin ga na ɗari ga na ɗari biyu gwargwaron girman masallacin suna rubutawa har sai sun kai sun rubuta ga na dubu talatin idan masallaci ya zama to irin masallatai ne na ka'aba da madina a masallatai ne masu ɗaukar ɗumbin mutane masallacin makka a lokaci ɗaya yana ɗaukar mutum miliyan ɗaya mutum dubu so dubu na madina cikin shi kadai banda hili zama ɗaya yana ɗaukar mutum dubu ɗari biyu cikin masallacin kawai banda hilin masallacin ba ban san yanzu ma ko an ƙara ba nan da shekara biyar da muka je ake gaya mu ciki yana ɗaukar mutum dubu ɗari biyu zama guda banda waje akwai masallatan da sun bi su girma saboda masallatai ne na manyan kasashe kamar pakistan da india tun nan da shekara talatin da suka wuce akwai masallaci shan masallaci ake ce mashi a pakistan a lokaci ɗai tun nan da shekara wajen talatin mutum ɗari biyu yake dubu ɗari biyu yake ɗauka a bai tsaya nan ba ka san mu ne za ka ganin masallaci shekara arba'in yana da yadda yake ba kara mai girma ba ko mutanen sun karu sun linka sun linka sun linka har suna yana na yadda yake to kasashe ne waɗanda sun ci gaba in ka shekara biyar ma baka je masallaci ba da kaji sai ka ga an kara mai girma da kaji sai ga an kara an canza mai mutane na karuwa bar masallaci yana sai a ta kara mai girma saboda mutane na karuwa ba mamaki yanzu yana iya ɗaukar mutum miliyan ɗaya lokaci ne ko ma yadda haka nan tun da al'umma gare su masu yawa musulmi ke akwai masu ɗumbin yawa musulmin indiya sun rufe mutanen najeriya na yawa musulmin kaɗai to masu kada ƙuri'a indiya sun rufe mutanen najeriya hudu yawa masu ƙuri'a ne wannan waɗanda ranar zaɓe su je su kada ƙuri'a to musulmi nawa za ka samu kamar musulmin cana ne an kalli kasar ba su da yawa amma an kalli yawansu kuma nan sun rufe mutanen afirka na yawa nawa yawa almuhimmu dai wato wannan yana nuna mana cewa wato wannan ɗaki ranar juma'a akwai mala'iku da suke rubuta na farko na biyu gwargwadon girman masallaci wani masallaci zai dake mutum 500 kawai wani ma ba ya kai wa haka ranar juma'a wani zai dauki dubu wani ya dauki dubu biyu wani ya wuce haka nan duk wanda ya zo sai mala'iku sun rubuta shi yawa fa idza jalasa al-imamu idan liman ya zanna bisa munbari ladan na kiran sallah bawul suhufa to sai su nada takardun da suke rubuta sunayen mutanen sai a nadi da zarar liman ya shigo to shi kenan kai ba za ka shiga cikin waɗannan asabiquna sabiquna din ba a rubuta sunanka amma ba nan ba yawa kama a rubuta suna ne da bika wani kuma a rubuta shi da karyan afafe kaga wannan ba ya guguwa wancan kuma yana guguwa za a rubuta duk wanda ya je masallaci za a rubuta aikin Allah ne amma ba za ka shiga cikin waɗannan ba waɗanda aka aka ga ƙoƙarinsu tun da wuri suke zuwa masallaci duk suna rage liman zuwa masallaci wani in ya asuba ba yake zanna masallaci shikenan baya hita sai an sallama sallah da wani ma sai la'asar sai ya yi la'asar sa'an nan ya hita galibi masu irin wannan sun yi karin shinkawa da tuwo tun da asuba mutum ya shirya kawai ya zabi kaga ya sallama gida gidan ma ba ya koma ba saboda ya riga ya sallame su sai la'asar ba haka ko kowa da ba da Allah ya yi shi abin da kake iyawa kai kawai Allah baya son ka gajiya alali kana iyawa to idan suka da takardun nan waja'u sai su zo yastami'una dhikra suna sauraron hudu ba shikenan to kuma suna can na rubutawa dama Allah ya ce wa inna alaikum da hafizina kiraman katibina dama akwai marubuta su kuma sai su gaba da rubutu ka zo masallaci yake alheri wa fi qawlihi a cikin fada annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ba da labari cewa ya tamassalu li malaku ahyana mala'ika yana fitowa gare ni misalin mutum wa yukallimuni rajulan mutum wa yukallimuni sai mana magana fa'i ma yaqulu sai in har da ce abin da yake gaiki kaga malakun yawa ya tamassalu liyal malaku ko liyal malaku mala'ika yana bayyana gare ni ahyanan wasu lokuta rajulan a matsayin shi na mutum wa yukallimuni ya mana magana fa'a'i sai in kiyaye in rike ma ya kula abin da yake gaya mani wannan lokacin wahayi ne wa fi qawlihi a cikin fada annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yata'aqabu fikum suna ta bibiya akan ku mala'ikatun billaili wasu mala'iku da daddare suna zuwa wurin ku wa mala'ikatun bin nahari da kuma wasu mala'iku da rana wasu su zo wurin ku da daddare wasu su zo wurin ku da rana ma'ana suna bi waɗanda suka yi da ku sai su tafi sai wasu su zo haka ake waɗanda tun da sai suke tare da ku da rana ta fada dare ya shigo sai su tahe su su kai ma Allah aikin da suka ɗauka gare ku su kuma waɗannan sai su hau su kuma sai asuba su ma asuba na yi su sabka wasu su zo su mai aikin su su ɗauki aikin su karɓa su ma su gaba da kulawa da ku da diba ku da abin da kuke aikatawa kaga nan Muhammad zalla ya bada labarin cewa akwai mala'ikun da suke aiki akan mu da dare akwai wanda suke aiki akan mu na rana wa fi qawlihi haka ma cikin fara annabi sallallahu alaihi wasallam da yace khuliqal khuliqal malaikatu min nur ahli malaiku daga haske wa khuliqal jannu kuma an halicci ko kuma khalaqal malaikata Allah ya halicci malaiku min nurin daga haske wa khalaqal janna Allah ya halicci aljannu min marijin min nar daga wani baki na wuta wa khalaqa adama mimma wasafa lakum Allah ta'ala ya halicci annabi Adam daga abinda Allah ya gaya muku waɗannan duk dalilai ne waɗanda suke nuna lalle akwai mala'iku to tunda akwai su Allah ya gaye su annabi ya gaye su me ya rage gare ka kai musulmi ka yarda da su ka ba da gaskiya da su to sai a samu wani saboda kangarewa da taurin kai da rishin hankali ya ce shi bai ma yarda da akwai mala'iku ga su qur'ani kuma yarda da qur'ani ya ce shi me ma mala'iku wani ma ya san me mala'iku ne in suka shaƙe ka ka gane ko su Allah ya samu dace Allah ka kara mana imani Allah ka samu dace da alkhairi duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta waɗanda suke bara addu'o'i akan marasa lafiya su Allah ya ba su lafiya waɗanda suke bara addu'a akan bukatun su na alkhairi Allah ya biya musu waɗanda suke bara addu'a akan gorace gorace su na alkhairi Allah ya sa su cin musu Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ta'ala ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka tsare mana kasan mu daga duk wani sharri da duk wani makirci da kai da yarke kulla mu kasan mu ya Allah Allah ka kawo alkhairi a cikin kasan mu ya Allah Allah ka kore sharri daga cikin kasan mu ya Allah da abin da yake na ci gaba addinin mu ne da rayuwar mu Allah ka kawo mana shi a cikin kasan mu da abin da zai mai da addinin mu baya ya mai da kasan mu baya Allah ta'ala ka raba mu da shi ya Allah Allah ka shirya matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah Allah ka ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu albarka cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka kawo mana karshen zaman banza da ya mana yawa ya Allah zaman kashe wando ya Allah Allah ka raba mu da su ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين